محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب أوزيني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي بذريتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ومن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كان هجرته إلى الدنيا أو امرأة ينكوها فهجرته إلى ما هاجر إليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم يقولون إنكم ساعة يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو نصبت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلفوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا أولئك ابتلي يستكبرون وزلزلوا زلزالا شديدا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم jiya mun tsaya ayan da take cewa iz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا mun faɗa lokacin yaƙi na hudu a musulunci bayan yaƙin badar al-kubra da yaƙin uhud da yaƙin badar al-subra sai yaƙin handaq wannan an ba shi yaƙi da sunan yaƙin handak saboda rami aka yi handak irin wanda yanzu kuke ganin sojoji a bayan gari suke yi. Mun faɗa lokacin manzo Allah ba shi da labari aka yi collaboration na arna da munafukai da yahudawa suka aika da jakadu a tsakaninsu har komi ya nuna manzo Allah bai da labari faji'atan sai manzo Allah ya ji labari aka waye gari ga sojoji makiya mutum dubu goma sun kusanto Madina bai wuce nan da bulkutu ba yanzu a ce garin nan kamar nan da bulkutu a ce soja dubu goma sun shigo muku na makiya ai ka san ku kuma a cikin garin gabaki ɗaya sojojinku dubu uku ga makiya dubu goma ga ku dubu uku a cikin dubu ukun nan guda dubu da ɗari biyar ‘yan zagon ƙasa ne wanda ake kiransu pipeline ma'ana munafukai dama yakin an ce pipeline ai taburul khamis wanda kana zaton suna tare da kai su ko ba sa tare da kai to kasan tashi hankali zai tashi mutum dubu da ɗari uku ga mutum dubu goma ga mutum dubu da ɗari biyar a dubu ukun munafukai dubu ga ɗari bakwai su kuma yahudawa mutum ɗari takwas dukansu a haka suna da yarjejeniya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da manzon Allah ya zo Madina akwai wata agreement da ake aka rubuta kamar yau ana cewa constitution aka rubuta agreement tsakanin saboda manzon Allah ya tarar da Yahudawa Yahudawan ma ya tarar da su fati daban-daban uku akwai Yahudawan Bani Quraiza akwai Yahudawan Bani Qainqa akwai kuma Yahudawan Bani Nadir. To dole su wayannan Yahudawa guda uku ko ne su wajajen su daban-daban anguwan su bana ko ne yana da leader su. Sannan akwai Nasara Christian, sannan akwai Pagans al-Mushrikun duk suna nan. To manzo Allah ya zo sabo a wayannan abubuwa idan bai tsaya yayi agreement ba ka san ba zai yi ba to shine manzo Allah ya sa aka yi agreement aka rubuta abin da ake kiran shi wasiqatul madina ai letter of agreement of madina a wannan agreement na madina ya zo cewa mutanen da suke suka signing a wannan agreement din in an taba ta yanzu an taba duka za a yi tare za a mutu tare za a fira in an jinin dukansu ɗaya ne dukiyar dukansu ɗaya ne ga shi nan da agreement ɗayin da aka yi in an farmar madina su duka za su tun kare madina to manzo Allah ko ba mai karya alkawari ba ne shi bai san yana zaune tare da su da zuciya ɗaya, ashe su zuciyoyinsu da yawa suka je suna kai ruwa mari suna kai rijiya, har suka zo suka tabbatar cewa a yi agreement tsakanin mutanen Madina da mutanen su larabawa. su na munafukai na Yahudawa da na munafukan Madina da kafiran Makka suka zo suka samu Abu Sufyan suka yi agreement kada ku nuna musu fa wannan abun aka zo aka zo aka zo aka zo bakin gari wajen da ake kiran yanzu akwai in ka tafi Makka yanzu haka na kiran shi Handak to da suka zo wajen kamar da na ga muku bai wuce daga nan zuwa Bulunkutu ba tunda kun gani daga Bulunkutu zuwa nan kilomita biyar ne to shi ma haka ne kamar zuwa cikin garin Madina kilomita biyar ne kun san yanzu masallaci da kuke gani na Madina na manzon Allah Madina na da na annabi da sahabbansa da suwaye gabaki ɗaya aka rusa aka yi masallaci gabaki ɗaya garin aka yi masallaci kamar a zuwa ce an rusa garin Maiduguri nan gabaki ɗaya ya koma masallaci ɗaya kasan ba karamin ko da dai garin bai kai haka ba anguwa ne bai wuce anguwa ɗaya ba kamar yanzu a zuwa ce shauri north an rusa dukkan shauri north ha abin da ya kama lawadi shauri north an mayar da ita masallaci da ya kasa ba karaman masallaci ba ne to sai aka ji labari ga shi makiya sun zo. ya za a yi aka shiga miti samari suka ce a inda za a yi kawai irin ɗaukin na na samari kasan saurayi shi yana ganin komi zai iya sai dai ya fara abin ya fi karfinsa sai ga ya cilla da gudu to sai suka ce samari suka ce maza mu je mu fita kawai mu tunkare su a yi kare jini firi jini manya suka ce a'a yaran nan wannan ba hikima ba ce abinda za a yi tun da gari ne ba babban layi guda ɗaya duka kwararo ne da zanga-zanga. To, ban sai ina zan kwatanta shi ba irin layukan a garin nan, amma a Kano ne akwai angon da ake cewa sanka, don mutum ya tafi wajen don ba mutum biyu ba su zuwa layi, sai dai ɗaya ya tsaya ɗaya wuce, don tsananin layukan nasu. To, irin wannan layin shi ne suka suka ce to mu tsaya a cikin gidajenmu da kan gininmu in suka shigo ba inda doki biyu za su haɗu su tafi dole su shigo da ɗaya sai ana karkashe su da ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya har su gaji su gudu to sai Salman Farisi yana zaune radiyallahu anhu yana kallon su sai mun zalla ya ce salman kai baka ce komai ba fa ya ce ah wannan irin dabara ce ta yaƙi na larabawa ni ko ba larabe ba mun zalla ya ce ta faɗi irin taku dabara ba ya ce mu a dabaran garin mu idan yaƙi ya ta riskan mana har cikin gari haka to za mu yi maza mu tashi mu kewaye garin da rami inda ba dutse mu rami inda akwai dutse mu bar dutse kare mu sai mu yi dan kofa wanda ba zai wuce dauki biyu in yayi yawa uku sai mu aje masu gadi ba za mu bari abokan gaba su shigo ba duk sun sun kara mutum uku ba wahalar kisa sai a kashe su in sun sake zuwa mu ai haka to sai aka ce manzo Allah ya ce wannan shine za a yi shine aka tashi aka tona ramin handab aka kewaye garin to da aka kewaye gari sai wata dutse guda ɗaya aka yi aka yi aka kasa fasata sai shi ne suka zaujin manzan Allah suka gama ya tashi ya ji ya karba mi'wal mana makil me ne ake cewa abin nan jiga ko abin da ake tsari abu da shi a ba gatari ba gatari na na na itace ne duka ce ne to sai manzo Allah ya kalba sai ya dake ita dutsen sai ta fashe sai manzo Allah ya ya kabbara ya ce Allahu akbar kowa su kai kabbara aka ce manzo Allah me ya balu kai kabbara ya ce Allah rabuwan wannan dutsen Allah ya nuna musulunci zai shiga Khurasan zai shiga biladin zai shiga Masar zai shiga kuma biladin Rom ma'ana musulunci zai shiga ha Asia zai shiga Egypt ma'ana Afirka duka zai shiga Turai shine Allah ya nuna mu cewa duk wayannan bangare guda uku musulunci sai ya tafi to almuhim shine dai a takaice aka yi zama hakan nan wajen wata uku su ba su shigo ba su ba su fita ba har shine Allah yake cewa wa izu tuliyal mu'minuna wa zidlu zidzalan shadida to munafukai suka ringa mugun zato suna cewa ma wa adana Allah wa rasuluhu illa gumura dama Muhammadu da Allah sa banda alƙawarin rudu ba abinda suka iya sun rudar da mu kawai wani wai za mu ci nasara wai menene menene wannan zance ne kawai ya za a yi wajen mu mutum a dubu uku ma ɗari dubu ɗaya da ɗari biyar sun ɓalle a ce mutum kari mutum dubu goma mu ci nasara a kansu suka ta yi irin wayannan da babatu shine Allah yake cewa iz ja'ukum min fawqikum yayin da suka zo muku daga saman ku ai daga arewa da ku wa min shine hanyar makka kenan shine fawq wa min asfala minkum wayansu kuma daga kasar ku sune munafikai da kuma yahudawa wa iz zagatil absar a lokacin nan idan dunan kallo na mu'minai dan tsananin tsoro sai idon ya ƙara ƙaruwa kasa ko yanzu idan mutum ya ji tsoro tsoro ta kai tsoro zaka ga mutum idonsa yayi kuru-kuru ko ba haka bane idan mutum ya ji tsoro dole idonsa ko kyaftawa ba zai yi ba ba zai daina kyaftawa ba yana ya zare ido tukur-tukur kamar yalo ya an danna hakan nan rai dan tsoro zai zo makogoro da kyar kake numfashi sama sama da shine Allah yake cewa wai zagatil absaru wa balagatil qulubul khanajira hakika zuciyoyinku dan tsananin tsoro ya zo makogoronku to ana sifa ne na mubalaga na tsoro ba ka ba wai zuciya ne ya fito zuwa makogoro ba a'a abinda zuciya ya kamata ya yi na numfashi da menene ya tsaya a makogoro wato zununa billahi eh zununa sai kuna yi wa Allah mugun zato iri iri iri yau din nan dai ƙaryar mu ta kare yau din nan dai Allah Muhammadu ma ba abin da ya sai yau din nan dai kaza kaza yau din nan dai kaza kaza to shine Allah ya sake ce mana hunalika ubtuliyal mu'minun hakika a wannan lokacin an jarabi mu'minai eh halin da suka shiga hakika gaskiya ne sun sha wahala sun shiga imuwa da rashin tabbas hakika an shiga imuwa hunalika ubtuliyal mu'minuna wa zilzilu zilzalan shadida hakika sun gir sun girgizu sun girgizu girgizuwa ba na wasa ba wa zilzilu zilzalan shadida tsananin tsoro ya sa zukatansu ya yanke, tsananin tsoro ya sa imaninsu mata raunana waɗansu ɗin, imanin ma ya shakin, ya yi rawa, ya girgizu sosai, tun da kasar Allah zai ce wa zilzilu zilzalan shadidan, aka zilzalan shadidan a yi maful mutlaq abun ba wasa ba ne. To shi ne Abu Huzaifa yake cewa kamar inda Allah ya faɗa, ya ce haka muke, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce waye zai je wajen kafiran nan ya kawo mana labari sai mummine kowa ya shiru manzala ya ce waye zai je ba mu labarinsu yana ɗan akwai wanda telefon ɗinsa yana aiki da Allah ya kashe wannan aikin telefon ne yana so ya shiga to shine sai manzo Allah yace ina wanda za su wanda yake Allah Allah ina wanda yana son aljanna ya je ya gano mana halin da suke ciki Abu zai bai ce kowa ya shiru da tsare da tsoro da ce bawa ina wanda zai je ya gano labarin su aljanna ya tabbatu nashi yace sai muka shiru kowa in ka hada kai da manzo Allah sai kowa kan zaɗage kuka kai man buka da kai da manzo Allah sai mu sanke ido mu yace can sai manzo Allah yace ina soke da kaina kamar in tusa shi cikin ƙasa sai jan huzaifa ta ce labbaika ya rasulullah dan amsa na sake kira maza yace tashi ka je ka tubo mana su yace sai na tashi ina tafiya yace ban sani ba ƙasa take takawa ne ko ruwa nake takawa ina ban sani ba yace ina tafiya sai dai manzo Allah yace amma an kaje kada kai kada ka tsaukune su ba kada kai komai yace sai na lallaba na lallabu na lallabu na ji na gansu har na ga Abu Sufyan ya ji yana tsarki ya tsuguna yace har na zaro kibiyata zan dana duwawunsa sai na ji manzo Allah yace kada kai tsaukana yace shine na dawo nake manzo Allah ga abin da suke ciki to sai Allah ya saukar da abin da zai zo a yan gaba to sai kafin nan ma akwai wani mutum ɗaya yana cikin muminai ya zo ba tare da kafirai ya zo ya manzo Allah ni ba ba kafiri bane ni mumini ne amma tare da kafiran nan muka zo sani in maka wani taimako Allah ce kai kaɗai ka isa kai wani taimako ya ce kai dai ka bani umarni na san taimakon da zan yi manzo Allah ce kai kenan ka je yaki ai dabara ne ka je duk wani dabaran da ka sani zai fidda mu daga wannan rikici ka je ka faɗa ashe da ba su wayannan kamar yadda na ga muku mutanen munafikai ɗari bakwai da yahuda ɗari takwas ɗin nan sun haɗa baki da su shi yasa Allah ya nuna wa min asfala minkum in suka farma muminai su kafirai dubu goma su ma za su farmo su ta ciki ga ta waje ga ta ciki a sa muminai tsakiya a kashe su an bakara da abihim in ji balarabe ma'ana a yi ta tas da su ba ko ɗaya to shi kenan a sai wannan mutumin sai ya tashi ya je wajen yahudawa sai ya ce musu kai ya samu malik ibn Shidad shine shugaban su yace kai Malik yace na yace kunnen ka nawa yace biyu kala hudu ka ci labari yace me ya faru yace ka san dai man tsayi na ko a cikin sojojin Larabawa da muka zo na Quraysh yace Quraysh ko kai komanda ne daga cikin komandojin yace to yanzu abin da ya faru ganin dadewa da muka yi mu mun gaje sojojinmu sun gaji yau wajen wata hudu muna zaune a inda ba ruwa ba abinci ba komai duk abin da muka zo da shi na daga ci da sha ya kare domin haka sojojinmu suna so su yi mana tawaye domin haka abu sufyan ya aikawa muhammadu cewa zai yi saranda muhammadu ya ce masa to me dalilin abin da zai tabbatar mana da cewa za ka yi saranda. Yace zan aika Yahudawa Yace na yi nadama, ashe ba su yaga ba, yaga Yahudan cewa, kada yawanmu ya ruɗe ku, kun ga Muhammadu a badar su ɗari uku, muka suka fatattaki mu dubu da ɗari biyu, kuma muka zo Uhud, mu ɗari dubu uku su dubu ɗaya muka tashi caras kare jini biri jini to yau kar ku ga cewa su dubu uku mu ku dubu uku su dubu mu dubu goma kai ku su dubu da ɗari biyar za ku iya ku yi musu wani abu yake idan rijiya ta juye da mujiya za ku faɗi gaskiya yace to me za a yi yace ku nemi a wajen Abu Sufyan wani concrete agreement wanda ko ta ɓaci ko ta ware ko ta waraye ba za su gudu su banku ba haka haka yi yace me to za mu karba yace ku karbi mutane saba'in samari ku karbi samari saba'in a wajen ku ku ajiye su ne garanto da cewa ba za su gudu ba. Kuma na biyu, samarin da za ku karba ba wai yaran fadawa ko yaran talakawa a'a yaran wane da wane da wane da wane yaran masu nadi da masu dukiya su ne za ku karba in an yi haka iyayensu ba za su yi amma kun karbi yaran talakawa manya ba ruwansu idan ta ɓaci musu ba za su tuna da talaka ba sai su tafiya kaza wannan tun da haka yake shi yasa duk a Qur'anin ka karanta innal mala'a ka ji mala'a mala'a masu masu masu cikin ciki mana wanda kotsotsu dama duk su ne masu riki marasa kirki sun cika cikin su sai rikici to shi ne sai sai suka gudu sai suka yarda cewa za mu karbi haka sai suka zo wajen sai ya gudu ya zo ji abu zubair abu zubair ne yace na'am kaji yahudanka ko sun fara irin halin su na yahudanci rashin cika alƙawari me suka yi sun je wajen Muhammadu wai sun yi nadama su ba za su yi yaƙi tare da mu ba Muhammadu yace me gaskiyar nadamar ku sun ce za mu karɓo muku yaran Quraysh guda saba'in ka yanka su. Abu Sufyan ya ce haka ne Abu Sufyan na zaune sai ga Malik ibn Shaddad ya zo sai ya ce Abu Sufyan ne kai mun yi wani tunani eh me gaskiya ku kuna wajen Madina idan ta baki gudu za ku yi tafiya mu muna cikin Madina sai muna tare da Muhammadu da mabiyansa sai su afka mana domin haka sai kun ba mu wani abu da za mu je garanto da za mu je mu aji dami ne to me kuke so muna neman samari guda saba'in kuma yaran wane da wane da wane da wane abu su bai sai yan iska ai na ji labarin ku kafin ku zo ma kun je wajen muhammadu kun yi kaza kaza shine yanzu kun zo ku tabbatar ku tabi agreement mu da ku babu in dai wannan ne shi ma yace babu haka ne zamu ji ba ruwan yaje yace sojojin sa mu koma angon mu ku dauki kayan ku mu je to kaga an fara samun sanyi sanyi to shine daga nan aka samu dan sauki kadan to shine sai sauran munafikai da sauransu shine yanzu Allah zai ga mana wa iz yaqulul munafiquna na'am وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ يقول المنافقون حقيقة منافقي سنا فدي والذين في قلوبهم مرض wanda a cikin zuciyarsu akwai cutan kafirci bai gama wacce ba masu raunin zuciya musulmai ne muminai ne amma imanin bata nuna ba kasa imani idan bata nuna ba ana kiran su mu'allafatu qulubuhum wannan sune wanda zuciyarsu tana rawa in aka samu a ba su wani abu dan su tabbatu zaka yanzu wani ya za shiga musulunci in ya ga inda yana cin abinci mai gidansa ya ce kai ka bari zai ci kai shi ma zai ce to na bari to kaga wanda ba imani ba ne dawa bai shiga musulunci da yarda ba ya shiga musulunci yana zaton zai samu wani tumtum ne tunda bai samu ba ai babu to shine Allah yake cewa idh yaqulul munafiquna haqiqa munafikai suna faɗi wallazina fi qulubihim maradun wanda da akwai sauran cuta na ka san kafirci cuta ne kaza Allah a cikin bakara yake cewa fi qulubihim marad fazadahum Allahu marada ai dama a cikin zuciyarsu akwai cuta na kafirci sai Allah ya tabbatar da mana wannan kafirci ba wai wani kafirci ya samu ba a'a fi qulubihim maradun ai akwai dama zuciyarsu kafirci ne a ciki fazadahum marada ai ya tabbatar musu da wannan cutar a cikin zukatansu wayannan din wallazina bi qulubihim marad su ba munafikai sosai ba ba mu'minai ba sai suka ce me suna cewa ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa hu ai su munafikan suna cewa wayannan masu raunin zuciyar ba na ga muku ba Muhammadu ba da Allahnsa banda irin rudar da ku za su yi su je su kakkashe ku wai su yana ga muku in kun mutu akwai aljanna a cikin aljanna akwai kayan marmari akwai kwalamai na ruwa akwai kwalamai na zuma akwai kwalamai na nono akwai kwalamai na giya kawai rudar da ku ko kuma akwai namomi naman tsuntsaye iri iri labutairi mimma yashtahun gashi nan a wa azwaju hurul aini ga mata taki masu wanda in ka kalle su zaka sake kallon wata mace ba da sauransu wannan durudar da ku yake yi kawai yana yi muku wasa da hankali dan ya ya kashe ku in ba haka ba me iyayen mu da dafi suka mutu me suka yi kaza kaza to kaga mutum mai dan rauni a zuciya sai ce eh maganan nan a dan akwai dan gaskiya a ciki to shine Allah yake cewa su munafukai suka samu masu raunin zuciyar nan suka ce musu ba wa adana Allah wa rasuluhu illa qawra Allah da manzon sa ba su taba yin mana wani wa'adi na cikakke sai wa'adi rudu kawai wa'adi na wasa da hankalin mu na'am وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا wa id qalat ta'ifatun minhum wani sashi daga cikin su su munafikan kenan su waɗannan munafikai da wallazina fi qulubihim maradun din sashi daga cikin su suke cewa wa id qalat ta'ifatun sashi na daga cikin su minhum suka ce ya ahla yasriba ya ku mutane yasrib yasrib shine sunan madina wannan sunanta kenan na ainihi to daga baya annabi ya Allah ya sa mata sunan Madina shine ya koma Madina din wannan sunan Madina wa min ahli al-Madinati to tanan ya samu suna amma manzo Allah yana kiranta tayyiba manzo Allah yana ce mata tayyiba ai ingantacciya shi yasa yake cewa innal imana la yajri yana gudu ya shigo Madina kamar inda miciji idan aka koro ta take neman ramin ta ta fito haka imani yake shiga Madina a fice ma'ana duk mai kana son mutum da yake son imani Madina to mutum mai imani amma mara imani yan busu khubsaha manzo Allah a abin nan Madina yana koran banzaye shata ko yanzu kun tafi haji wani yana nan sai ya ce mu makka ba zuwa madina mu ba dole bane ai ba daga cikin haji to ba komai bane iyaka imanin sa ne kadan baya so ya je garin da akwai annabi sallallahu alaihi wasallama ya je garin da in ka je kai sallah yana da imani kana da imani yana da albarka dan manzo Allah ya ce duk abinda Ibrahim ya roƙan ma Makka na daga alheri ni na roƙon ma Madina irin ta biyu duk duk abin da Annabi Ibrahim ya roƙon ma Makka na daga alheri to ni na roƙon ma Madina biyu biyu shi za mutane Madina Allah da kansa ya yabe su yayin da kaga yace ya zo magana akan al-muhajiruna me yake ne ai yace للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون هذا أكبر سؤال أما ذاك ذو كم متان المدينة والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم حساسة wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun to ka gani Madina ba garin wasa bane mutanen Madina ba ansar Allah ya kira su da sunan mataimakan addini to mutanen da Allah ya zabe su ya ya zama da sun mataimakan addini ya za ka kikarin su sai da zaga mutun ya je Madina ai bari mu je kawai yau mu je mu yi dan sallah sai mu fito daga sai da za su je ba sa son su kwana a Madina suna Allah Allah sai su yi shakan mota suna gani sai mutum ya je kwana uku hudu a jidda amma ya zai je madina awa ɗaya biyu wai shi ya ce shi ina imani anan wallahi ba imani ina imani jidda me za ka yi jidda garin shirme da sharholiya amma zai ga sun je sun kama hotel sun zauna sati ɗaya sati biyu a cikin bayan aikin hajji za ga duk sun tafi jidda sai ka ce wani ana koransu in an jaje madina za ce to a yau ne za a dawo in aka ce a za a yi kwana biyu sai ga sun haɗu sun shata mota sun je sun dawo suna ganin kamar su wayayyu ne sun burge sun yi sa sun je madina ba su kwana ba ma sun shiga masallaci kawai sun kira ka a biyu wayan sun sun je ba sa ma ziyarar annabi kawai sai su dawo ai an je ba a ziyaran kabari sai dai masallaci to kabari masallacin naka ne ka zo gida na ka ce wai za ka shiga gida na amma ba ruwanka da ni ka je ni mashi mashi masallacin waye me sunan masallacin masallacin annabi ba masallacin madina sunansa masjidun nabawi ake kiransa to ai ba je masjidun madina ba ka zo masallacin annabi ko ba za ka ziyarci annabi ba Allah a fadiya na sun za su je Madina wallahi ba sa ma juya su kalli wajen kabarin annabi wai su kawai za su yi raka biyu a cikin masallaci sai ga su fita in kaga suna rububi ba kabarin ne bukatar su ba za su je waiwai rauta ta manzo Allah yake ma baina rautati wa minbari rautatun min riyadil janna to suna wai rububin shiga aljanna ba ka so annabi za ka shiga aljanna aljanna gidan ku ne ai aljanna gidan annabi ne billahi ladi duk wanda ba su annabi ba zai shiga aljanna mutum ko ya so ko ya zai gani gobe kiyama dan ina shi ne Allah shi yace a ba mu kulli shine zai annabawa bayan sa za su wuce su shiga aljanna balle kai yayi wanda baka san komai ba baka kai komai ba kan ku shiga rudu irin wannan kuna ana sa ku karatun rudu ana hada ku gaba da annabi kun yarda ku je ku yi gaba da annabi ko a faɗi gaskiyan ku kuwa don annabi ba abokin gaban ku bane to shine shi ruwan nan munafikan suke cewa sauran mutane ya ahlal yasriba ya ku mutanen yasriba la muqama lakum wallahi farji'u ba ku da ba wajen da za ku samu kwanciyar hankali sai ba mai kun koma garin ku domin haka kuna nan yanzu kun fito bayan gari in wannan kafiran su ka zo suka kashe ku gidajen ku ko wanda na bayan ku za su kwashe da dukiyar ku dan kowa ya koma kowa ya koma ta sai kaga mai raunin zuciya ya ji zuciya dukiyarsa za ta salwanta ai abu zai koma sai kaga sun koma wayansu kuma sai a ce musu wa yasta'zinu fariqun minhum sashi daga cikin su kuma za su wajen manzo Allah su su karya murya ya nabi Allah ya rasulullah kai ba mai jin kai ne kai mai kaza kaza ne domin haka ya kuluna inna buyutana awaz mu ba gidanmu ka san gidanmu a bayan gari yake can bayan gari daga gidanmu sai daki kar annan nan su kewaye su lallaba su zo su faɗa gidajenmu domin haka ka ba mu izini mu je mu kare gidanmu mu je mu kare gidanmu shine Allah yake cewa ma hiya bi aura kariya suke yi ba abin da gidansu gidansu ba budadda bace bayan gidansu ba budadda bace kararra ce in yuriduna illa firara kawai bukatansu su gudu bukatansu ai firara إن يريدون إلا فرارا نعم
ولو دخلت عليهم من أبطالها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا
Allah yake cewa inda zan inda zan bude kofa zan bude hanya kafirai su shiga walau dukhilat alaihim min aqtariha aka shigo Madina ta kowane ka- jiha suka kewaye su summa su'ilul fitnata sannan kafiran nan da suka shigo Madina sai suka tambaye su cewa ku kafirta alfitna anan kafirci ai ku kafircewa Allah ko mu kashe ku ko mu kashe ku ko ku fi- ko ku kuma ku ku shiga fitina la'adauha da sai su shiga fitina ma'ana sai su shiga kafircin haka za su yi za su shiga shi ne Allah yake cewa wa ma talabbasu biha illa qalila ai wallahi ba su san cewa in ma sun guji mutuwa ne suka yi wannan to su san cewa ba fa abin da zai nawa za su saura kwana nawa za su yi a duniya ba abin da za su yi duk kwanakin da aka ba su kul in ha in farantu min al maut aw al qatl idan la tamatta'una eh illa qalila idan kun guji mutuwa ko kisa to nawa za ku saura a duniya nawa za ku saura a duniya shi yasa a musulunci ba a son ga abokin gaba ya zo ku gudu ba su ai rai ɗaya ce wani ma- wani mutum ya ce ya ce manzo Allah ya rasulullah ara'aita law talaba minni insanan لو طلب مني إنسان أن أوتيه مالي فهل أوتيه قال لا تؤتيه وإن قاتلني قال قاتله وإن قتلني قال أنت في الجنة وإن قتلته وهو في النار yace manzo Allah hakuri ne tafiya wani ya tare ne da makami yace bashi dukiyata in bashi yace karka bashi yace in ya zo zai kashe ni ba ya yage ni mana yage shi kai ma in ya kashe in na kashe shi ba ma in ya kashe ni ba yace aljanna za ka tafi in ko ni ne na kashe shi ba yace wuta shi dai shi yasa sai manzo Allah yace man mata duna malihi fa huwa shahid man mata duna irdihi fa huwa shahid duk wanda ya mutu domin dukiyarsa shi shahidi ne duk wanda ya mutu domin kare mutuncinsa da mutuncin iyalinsa shi shahidi ne amma yau za ka mutane don tsokanci don neman duniya suna zaton za su ce ga 'yan iska kattan banza wai sun shiga gida sun yi nemi iyalansu suna kallo don mutuwar zuci duk ake ake haram an koma alkhinzir banda sama duk yanzu wannan zamani haka ne duk mun ci duk- duk wanda yana baya ji a zuciyarsa in mutu wallahi ya ce nama khinzir ba wai nama haka ba ya ce abu haram haram in yayi yawa a zuciya za ka zuciyar ta mutu eh yana tsoron mutuwa akwai shi mutuwa dan me za ka mutu dan me dan me za ka ji tsoron mutuwa Ah, yanzu lokacin da ko taron suka damu mutane har gurin mutane suna gudu dan me za ku gudu dan me me yasa za ka gudu ba rai da ya gare su ba kai ma rai da ya gare ka Ah, ka ga mana sun kashe kashi kenan in ka kashe hudu ka huta amma zai ga mutum ya tsoranci na kare ƙarya ne wallahi Allah har suka gama yanzu a gari na ban taɓa jin tsoron boko haram ba ba inda ba na zuwa sun yi sani ba rai ɗaya ba ne billahi da zai sun farmu zan farmu ina ruwa na nan sun ɗan banza su kuma zan gudu saboda boko haram Allah dan me zan gudu ko yanzu da da lafiyar na tsuban nan Allah ba zan gudu a boko haram ba balle shekaru goma da su ku tambayi mutane ba ku so nawa suna kamun hari ranar tsakiya na taba gudu ne na ruwan da su iska nan wanda motar nan ta fi kake ni na fara koran Muhammad Yusuf ku tambayi kowa wai sai yayi mu da wazi a masallacin nan na hana shi na na sa aka kulle masallaci lallahi na zaga ne shi aiki abin nan na to kille ka gaban sa na jabar na ce kai mahaukacin banza an hana ka abu ba za ka to me me yayi sai mu ba kashe kisa tsaye ba ne to na na gudu ba Allah ya ce kana kwance la kutiba alaikum katulu la balaga alladhina kutiba alaikum katulu la ila madajikum ba inda Allah ya rubuta muku mutuwa kuna kwance akan gadon ku ba za ku fice to me ai mutuwa ce kawai yanzu mutane gashi nan ba gwanda sun da sun zauna garin su ba duk sun gudo gashi sun zo cikin Maiduguri sun kam kam kam ha sun baro gonan su sun baro kiwon su sun baro sun zo sun shiga garma garma suna yawo a cikin gari suna suna bara matan su layi layi suna bara sun sun suna bara menene wanda ya sauke su ma ya gaji su ma sun gaji mutanen garin ma sun gaji da su gwamnati ma ta gaji da su kowa ma ya gaji da su yau da gobe kuna zaton ba Allah ba ko wanda ya isa ne ha yau da gobe sai na Allah Allah ne kawai zai iya yi yau da gobe. Allah kuma yake maka yau da gobe din kul siru fil ard kar ku zauna waje daya ku tafi ku ta nema eh amma yau menene mutane ha kullun zaka dan raunin zuciya sai ga wai ba sabon manzo Allah da haka suka samu aljanna da haka suka samu daukaka har yau ake magana su yau shekara 1400 ba a manta da su ba sai da suka sayar da rayukansu suka ce nahnu laha ina wanda yake son mutuwa suka ce nahnu laha ga mu nan za mu muna son mu mutu ina take sai mutuwa ta gudu ta nema da mashiyasa laraba suka ce idza ja'u yawman arada al-haya fala budda an yastajiba al-qadar duk lokacin da jama'a suna son rayuwa to su sayi kaddara duk abin da ya Allah ya kaddara su yarda shi to zaka ga sun samu rayuwa amma lokacin da kana tsoron kaddara kuma mutuwar sai ta same ka eh dan ka gudu za ta gudu ne in Allah ya kaddara za ka mutu za ka mutu a ya 2015 a garin nan Allah za mu tafi haji muna iya bauta zo ne a last flight wani mutu abu din mun zauna komin sa ya kare jirgin yayi dan lati sai ya ce mun zai je gidan sa ya kwanta wani abu ya dauko ya zo kafin nan kafin jirgin ya zo dai zai zo na ce to har jirgi ya zo muna na ce wannan mutumin ka sai muka ji labari yana zuwa ko baban suna jiran sa kofan gidansa suka harbe shi to ka gani mutuwa ba gashi nan ba ayya ba shi ya kawo kansa wajen mutuwa Allah da ya kaddara cewa sai ya mutu ba ya mutu ya to ai shi ne shi yasa Allah ya ce walau dukhilat alaihim min afkariha inda za a bude musu kafirai su shigo musu cikin gari ta ko'ina suma su ilul fitna sannan kafiran da suka ce ko mu ko mu kashe ku ko ku koma kafirai ku yi shirka da Allah la'atauha da sun shiga cikin kafirci din dan da gudu shine yace Allah yake cewa da ko wa ma talabbasu biha illa qalila da ko fa wannan ran da suka nema ba za su saura dare da ita ba sai dan na lokaci sai na dan eh lokaci kankani ina amsani wala qad kanu Allah qabla yawmuna al-adbar wala qad kanu Allah qabla yawmuna al-adbar
Walakad kanu ahadullah su dinnan da suke munafurci da suke raunin zuciya da tsoron mutuwar dan walakad ahadullah hakika sun yi wa Allah da manzonsa alkawarin cewa za su mutu saboda tsaye da wannan addini duk wanda ya yake addinin nan za su yaƙa jinin su jinin addini dukiyar su dukiyar addini ransu ran addini sun yi wa manzan Allah wannan alkawari da Allah a wannan su san cewa ko wannan alkawari za a tambaye su wa kad kanu ahadullah min qabl la yawallunna al-adbara ba za su taba bayuwa makiya baya ba duk lokacin da suka hadu da makiya ba za su ba su baya ba ba za su nuna tsoro ba saboda duk muminin da ya gudu ya baiwa makiyi baya in ba halimi ba wutar jahannama sai يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى الفئة فقد باء بغضب من الله فمواه جهنم وبئس المصير الله يقول يا قوم مؤمنين duk lokacin da kuka hadu da abokan gaba kun ku ba su daman gudu sai dai a hali biyu in kuka yi dan kauciya a hali biyu zan dan sauƙurara muku shine me ku ka dan ne anan ga musulmai da yawa a can dan ku je ku hadu tare da su a ku nan sun dinkare ku ba ku da makami makamin ku yana gida ko wani waje ku gudu ku je ku dauko makami amma dan tsoron mutuwa kuka gudu to wallahi ce faqad ba bi kadabi min Allah hakika kun fi fishin Allah wa mawahu jahannam za ku shiga kutan jahannama wa fisal masir inji Allah tir da makoma kutan jahannam to anan ma haka Allah yake cewa walakad ahadullah hakika sun yi wa Allah alkawari min qablu kafin wannan yaki la yuwallunna al-adbar tun lokacin da suka hadu da abokan gaba ba su ba juya baya dan su gudu to fa yanzu gashi nan suna sa su gudu ko wa kana Allah su san cewa Allah wa kana ahadullah su san cewa wa'adin Allah mas'ula abin tambaya Allah gobe kiyama sai ya tambaye su akan wa'adin nan da suka yi yaya ina wa'adin da kuka yi da mu to kaga kenan nan da Allah zai tambaye ka wa'adin sa me zaka ga ma to Allah ya kiyaye ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا نعم آمين kadan nisa da mikrofon da mikrofon wannan bai da sensitive ba su ka kai shi bakin ne mutumin da mutumin da bai wa dan uwansa sallama ya aje azumin sa ya sani dan wahala kawai yake mutane biyu ko sun tsaya a arafa Allah ba ba zai karbi hakin su ba ko sun yi azumi Allah ba zai karbi azumin su sun yi sallah ba za a karbi sallan su ba mutane biyu yaron da bai wa iyayensa biyayya da mutane biyu musulmi da ba sa magana da juna fiye da kwana uku na'am Naam. Mhm. Ah. Eh wannan kullu yawmi yubitu niyya wannan mazhabul Shafi'awa ne. Mazhab Shafi'i da Ahnaf su kullun sai ka kwana da yido niyya. ma'ana yau in ka sha ruwa in asuba ta yi sai ka yi niyyar za ka yi azumin talata haka za a ce tafiya to amma maza malik tun ran da aka ce an ga wata ran juma'a ka yi niyyar azumi shikenan ya wadatar har ƙarshen in ka ga maza maliki ka sake yin niyya to wani abu ya zo ya karya azumin ma'ana mutumin da ya yi tafiya ko rashin lafiya ko matar da jininta na haila ya zo ko kuma jinin biki ya same to wannan za ta dan yayi niyyar ta wancan ya yanke zai sake yin sabon niyya an ba ka ba a mazhabin mu na maliki niyya ɗaya ne ya wadata to shikenan jama'a mu yi salati ko mu ga annabi akwai mutanen da suka nema mu yi musu addu'a ku yi musu addu'a a wannan zama mai albarka a wannan zama na wannan wata mai albarka wajen yada addinin Allah ba zama bane na wasa zama ne da Allah subhanahu wataala a hakkin manzon Allah yake cewa majtama aqawm fi baiti min buyutillah yatadarasuna kitab Allah wa yata'amaluna bima bainahum illa nazalat alaihim rahma wa haffatuhum almalaika wa zakarahum Allah fi man inda ya manzon yana cewa duk lokacin da musulmai suka zauna daga cikin gidajen Allah suna karanta littattafan Allah suna fassara junansu to sai mala'iku sun sauko gare su rahama ta lullube su an gafarta musu kuma Allah zai ambace su daga cikin wanda suke tare da Allah subhanahu wata'ala to domin haka kun ga ba karamin zama kuka yi ba addu'ar ku ba wasa bane kowa yayi wa kansa niyya na addu'an alheri hakan nan yayi wa iyalansa yayi wa jama'arsa yayi wa ƙasa yayi wa shugabanni Allah ya shiryar da su saboda idan shugaba ya shiru ƙasa ta shiru idan shugaba ƙasa ta lalace shugaba ya lalace ƙasa ta lalace shi yasa Imam Ahmad ibn Hanbal yake cewa inda addu'a ɗaya a rayuwa ta Allah ce zai karba kai wa duk wanda kake so yace zan yi wa shugabana aka tambaye shi yace ayi mun shugaba yayi kyau yaya na masun huta mata na masun huta iyalai na masun huta kowa mai huta amma idan iya shugabanni sun lalace ba kowa zai ci zai ji a cikin zai to domin haka ku yi wa shugabanni addu'a kar ku tsine musu kullum kuma muna tsira shugabanni ke ku barayi to kuna neman shege barawe ba kafin kitti kai ne baka ce shegu barayi Allah tsine musu wannan shine farisi ɗan Najeriya wannan ba kyau haka wannan istijalu bil khairi sharru istijalu bil kana gaggawan sharri kafin alheri ya sami to wannan ba amfani to salati goma kana ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح حق قدره ومقداره السلام عليكم آمين